ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرند أكو ashirin da biyu ga watan Ramadan, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya, wanda ya dace da biyu ga wata ne? ɗaya ga watan hudu, shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa, za mu ɗora kan tafsirinmu na Alƙur'ani mai girma. a cikin wannan sura mai albarka suratul qasas wanda yau da ikon Allah za mu tashi a a cikin kissar dai annabi Musa da Allah yake ba manzon Allah labari lokacin da Allah ya yi masa abubuwan da ya masa na baiwa aya ta 44 amma kunta bi janibil gharbiyyi إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين نعم أرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا موسى إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين الله مدوكين سركي yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani cewa ma kunta bi janibil gharbi baka kasance wato a bangaren dutsen nan na Jabal Tur ta gabar da shi ba lokacin da Allah ya yi miƙati da annabi Musa abinda ake nufi da bijanibil gharbi aljanibu algharbi لجبل الطور الذي وقع فيه الميقات Allah yana bayani sha manzon Allah baya nan bangaren wato gabashin dutsen dur a lokacin da Allah ya yi wa annabi Musa miƙaci ya gana da shi wurin da ya ba wa annabi Musa attaura. Labari Allah yake gaya manzan Allah lokacin da muka ba wa annabi Musa attaura bi janibil garbi a wannan guri da ake ce da shi janibil garbi ai baka nan. Amma kunta ayyuhar rasul hadiran fi hadha makani baka wannan wuri id qadayna ila Musa al-amra yayin da muka kallafa masa wato annabta bihamli risalatina da ɗaukan manzancinmu wa anzalna ilaihi taura lokacin da muka sauka masa da taura litakuna hidayatan wa nuran lahu wa liqaumi dan at-taura ya zama shiriya da kuma haske gare shi da mutanen shi baka wurin Qur'ani ne yake baka labari ya Muhammad wa ma kunta min ash-shahidin ai baka halarci wannan wuri ba حتى تعرف حقيقة ما كلفنا به أخاك موسى ballantana ka gane hakikanin abin da muka dora wa dan uwanka annabi Musa ka isar da wannan zance ga mutane an tariqil mushahada duka baka nan abinda ayar take nufi tana bayani ne akan a dukkan wannan labarai da manzon Allah yake isarwa labaran mutanen farko yana isar da shi ne ta hanyar wahayi Allah ne ya sanar da shi ba kowa ba ba a wata hanya ya samu jawabin ba in ba ta hanyar wahayi ba Imam Ibn Kasir yayi bayani karkashin tafsirin wannan aya yace wannan ana tambihi ne akan hujjar cewa manzon Allah fa annabi ne ma'ana wannan labarin da yake bayarwa yana ba da labari ne na al-ghuyubul madiyah ilmomi na gaibu da suka shuɗe wato kai ka ce yana wurin abin ya faru kai ka ce yana gani amma a'a rajulun ummiyun ne la yaqra'u shay'an min al-kutubi baya iya karanta komai na littattafai nasha baina qaumin la ya'rifuna shay'an min dalik ya tashi a cikin mutanen da ba san komai ba cikin wannan labari na annabi Musa كما أنه لما أخبره عن مريم كما يدى الله باش لاباري لنا مريم يكي شي مسا وما كنت لديهم إذ, يق... إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون باكانا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين يسرنا مريم باكانا وحي مكي مكا kisar annabi Musa ma baka nan wahayi muka yi maka ibn kasir ya ce wannan dalili ne da yake nuna cewa wato annabi dan aikin Allah ne kuma Allah yana masa wahayi shi sa Allah ya ce a can tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka wadancaninka labaru ne na gaibu mu ne muke wahayi zuwa gare ka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada ai kai baka sani ba haka mutanenka ma ba sani ba kafin wannan lokaci ya ce a fasbir kai haƙuri da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walakin na an sha'ana ƙurunan fatatawala alaihimul umru ai mun ƙirƙiro wasu wato ƙarnoni yana nufin mun halicci wasu mutane jama'u masu yawan gaske tsakanin ka da annabi Musa tsakaninsu lokaci kaza lokaci kaza mun kirkiro mutane wato ƙarni-ƙarni masu yawan gaske shekaru suka yawaita gare su har suka manta ma labarin annabi Musa mu ne muka zo yanzu muka gaya maka amma an ba haka ba daɗe wanda aka samu tsakaninka da annabi Musa ai ba za a iya wato tunawa ba ba wani wanda zai iya wato tunowa an sha'ana qurunan ai khalaqana umaman ba'da Musa karka manta ya Muhammadu mun halicci wasu al'ummomi da yawa bayan shuɗewar annabi Musa fatatawala alaihimul umur wato a tatawala alaihimul muhlatu kenan jinkirin lokacin yayi tsawo suka manta alƙawarin Allah suka bar umarnin Allah suka bar addini saboda Allah yayi alƙawari zuwa ga annabi Musa da shi da mutanansa dangane da annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma falamma tala alaihim al'umr yayin da shekaru suka tsawaita a gare su wa khalafatil qurun karnoni na shekaru ɗaruruka suka shuɗe ba'da al-qurun bayan karnoni sai suka manta waɗannan alƙawura gaba ɗaya abinda Allah ya ce din sai suka manta gaba ɗaya wattarakul wafa'a biha suka daina cika alkawari da ainihin wato abinda Allah ya umarce su walakin na anshana qurunan fatatawala alaihim al-umr wama kunta sawiyan fi ahli madina ra'ata yace baka nan ba a gari kake ba ba a zaune kake ba shine sawiyan ai baka nan a cikin mutanen madina ya muhammadu tatlu alaihim ayatina kana karanta musu ayoyinmu kana tunatar da su bilwa'di wal wa'idi baka halarci abun ba abin da ya faru a Madina amma gashi kana karanta mutane ayoyin mutanen Makka kenan walakin na kunna mursalin sai dai kawai mu mun kasance mu masu aiko masu aikowa ne Allah yana nufin mun aiko ka rasulan wa anzalna alayka kitaban fihi hadhihi al-akhbar muka aiko ka manzo muka saukan maka da littafi wanda a cikin littafin akwai waɗannan labaru da kake karanta mutane fatatluha alaihim walaula dalika lama alimtaha da ba dan mun maka wayi ba ai da baka san wannan labari ba a ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan Allah yana da tabbatar mana cewa labarun nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wa mutane baya fauru wahayi ne to wannan ayoyin su kan suna nuna cewa annabi manzo ne daga Allah Allah ne ya turo shi ka duba wannan ma kunta sawiyan ba a garin Madina kake zaune ba kalmar sawiyan daga sawani abinda ake nufi da sawa a larabci shine al-iqama akan ce sawa fulanun bil makani yaswi sawa'an fa huwa sawin idza qama fihi kenan zama a wuri shine sawiyan almaswa ana cewa bisa maswan zalimin ana nufin almanzil kenan shine almaswa shine ake cewa aslihu masawikum a cikin asar aslihu masawikum da sa abinda ake nufi ku gyara manazilakum gidajenku ai abinda ake nufi ya kai wannan manzo ba a zaune kake ba a garin Madiyana lokacin da kake karanta wa mutanen Makka ayoyin da suke bayani akan garin Madiyana isar annabi Musa da shi da wannan dattijo tsoho da abin da ya gudana a tsakaninsu ba ka wurin fa aka yi ta hanyar wahayi ne mu muka gaya maka inji Allah hatta tanqula ha ilaihim bi tariqil mushahadati ka nakaltu wannan zance ka gaya musu kamar ka gani da idanka wa inna ma anta akbartahum biha an tariqi wahyina as-sadiq kai ka ba su labari ne kawai ta hanyar wahayinmu na gaskiya almutamassilu fi ma anzalnahu alayka wanda yake wanda yake misalta abinda muka saukar zuwa gare ka na ayoyin alqur'ani mai girman gaske me Allah ya ce وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون
الله يقول وما كنت بجانب الطور إذ نادينا har yanzu magana ake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana tabbatarwa da duniya cewa fa shi fa wahayi ake masa duk abin da yake faɗa kuma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi baya magana akan hawa san zuciya duk abin da yake yi akan wahayi ne ake masa baka nan wajen dur dutsen nan na dur ya kai wannan manzo lokacin da muka kira Musa muka ɗora masa ɗaukan nauyin annabta lokacin da muka ba wa annabin Musa a taura ba ka wurin lokacin da muka yi masa wahayi na daga hukunce-hukunce da shari'o'i ba ka nan walakin rahmatan min rabbik sai dai mun yi maka wannan ne fa'alna ma fa'alna wato bi an arsalnaka ila nasi mun aikata abin da muka aikata muka tura ka zuwa ga mutane muka kissanta maka ma nuriduhu min akhbaril awwalin abinda muke nufi muke so na labaran mutanen farko min ajli rahmatina bika saboda tausayin mu gare ka da kuma mutane shine walakin rahmatan min rabbika hatta ya'tabiru wa yatta'izu bi ahwalis sabiqin dan mutane su dauki ibra su ɗan wa'azi da halin waɗanda suke magabata, don haka fal'aƙilu mani ta'aza mai gairihi, mai hankali shi ne yake wasuwa da waninsa. Allah ya ce, Rahama ne, wannan mansubun ne ala annahun maf'ulun ne ajalihi kenan. ko kuma a ce alal masdariyya rahmatan litunzira qauman ma atahum min nadirin min qablika Allah tabaaraka ta'ala ya ce dan kai gargadi ga mutane wato wani mai gargadi da bai zo musu ba kai mutane kai wa mutane gargadi ma atahum min nadirin min qablika wani kafin kai mai gargadi wani annabi bai zo ba to ka je kai musu wa'azi waɗannan mutane ana nufin mutanen maka ne da kuma sauran mutane da Allah ya turo annabi zuwa gare su ma atahum min nadhir min qablika wannan sifatan ne li qaumi li wannan wato li qawlihi qauman da kuma ma wannan mausula ne maf'ulun sani ne li tunzira min nadhir ai arsalnaka rahmatan ya muhammadu mun turo ka rahama ne li tunzira qauman العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك dangane da gargadi da ya zo musu daga wani mai gargadi wanda ya zo kafin kai kamar yadda Allah ce wa in min ummatin illa khala fiha nazir wannan ma nafiya ce a nahwu min nazir wannan takidi ne karfafa zance ne ma'anar shine arsalnaka rahmatan litunzira haula'il mushrikeen min ahli makkah ya muhammadu mun turo ka ka zama mai tausayi dan kai gargadi ga mutanen makka mushrikan makka wanda wani mai gargadi bai taba zuwa musu ba kafin kai saboda fatarar tana da tsawo sakon annabi Ismail zuwa gare su ya riga ya rushe sun manta haka sai muka tausaya musu sai muka aiko ka dan kai musu gargadi ka zama hujja a gare su ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yawanci manzannin da suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sanannu ne amma annabi Musa kamar annabi isa kamar annabi zakariya kamar annabi yahya kamar annabi suleiman da su dawud akwai lokaci mai nisa a tsakaninsu gaba daya da wasu ma cikin annabawan banu isra'ila al'ummomi daban-daban daban-daban daban da Allah ya turo musu da manzanni Allah ya ce to kai gargadi wa mutanen da wani mai gargadi bai zo musu ba kafin kai a wata ayar ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun kai gargadi ga mutane da ba a yi wa iyayensu gargadi ba su suna gafalallu wato rabkanannu Allah ya ce la'allahum yatadhakkarun dan su zamanto masu tunawa akan wa'azi da faɗakarwar da muke. Allah ya turo manzon Allah ne ya ku jama'a ga mutane don ya musu gargaɗi ya musu faɗa. Kada su je su faɗa cikin fushin Allah, Allah kuma ya ƙona su. Allah rama mai Allah ce a gaba.
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين Allah ya ce da ba dan kada musiba ta same su ba musiba ana nufin uquba wa niqma da ba dan kada uquba ta same su ba saboda abinda hannayensu suka aikata min al-kufri wal ma'siyah na kafirci da saban Allah su zo su ce rabbana laula ya ubangiji ina ma da laula shine halla arsalta ilaina rasulan ka aiko mana da manzo bana tabi'a ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minina mu zamanto masu miƙa wuya cikin mu'minai wannan jawabin laula din mahzuf ne ai la ajalnahum bil uquba da ba dan haka ba da wallahi mun gaggauta musu da uquba ai laula annahum wato yahtajjuna bitarkil irsali ilaihim da ba dan za su kafa hujja cewa ba mu aiko musu da dan aike ba la'ajallahum bil uqubati bi kufrihim wannan kafircin da mutanen Makka suke yi da sai mun yi musu gaggawar uquba mun kone su mun halakar da su a wata ayar a wani bayanin malamai suka ce da ba nan haka ba lamma ba su naka ilayhim rasulan ai da ba mu aiko kama kai kanka a matsayin manzo ka zo kai musu wa'azi walakin ba asnaka ilaihim sai dai kawai mun aiko ka zuwa gare su ne li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatan ba'da rasul saboda kar mutane su zama suna da wata hujja bayan zuwa manzanni falamma ja'ahum al-haqqu min indina na'am فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
Allah ya yi ta bayani ya turo manzon Allah ne don kafa hujja. Amma kafircin da mutanen Makka suke yi da barnar da suke yi, da ba don kasu ce ai an musu uquba ba tare da an aiko musu da wani ba wallahi Allah ce da ba mu turo ka ba ma kai makan. Da sai mu gaggauta yi musu uquba da azaba a take. Kamar yadda Allah ya ce a wata ayar أن تقولوا لولا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لولا أو تقولوا لو أن أنزل إلينا الكتاب لكنا أهدى منه وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة والله يقول فلما جاءهم الحق من عندنا يا إن قسكيات ذو مصدق قريهم qalu sai suka ce laula uciya mithla ma uciya Musa ina ma da an bawa wannan bawa irin abin da aka ba Musa ku duba isgilanci mushrikan makka mushrikan makka yayin da Allah ya zo musu da gaskiya ta hanyar annabi Muhammadu Allah ya karfafe shi da mu'jizozi mu'jizozin nan suna nuni akan gaskiyarsa Allah ya haɗa shi da Alƙur'ani. Amma wallahi da ya zo musu Alƙur'ani sai suka ce, "Ab, wannan mutumi ina ma da irin abin da aka ba wa Musa shi ma aka ba shi. Halla ya hadar Rasul, mithla ma ya Musa, me yasa ba a ba wa wannan Muhammadin ba irin abin da aka ba wa Musa?" attaura me suke nufi suna nufin attaura da Allah ya zo saukar da ita dare ɗaya Allah ya saukar da ita lokaci guda wannan ƙur'anin kuma sai da yi shekara ashirin da uku ana sauke mai tsakanin makka da madina da suka zo challenging ɗin annabi suka ce kashi ai da wannan abun naka irin yadda aka saukar wa Musa kai ma da dare ɗaya aka saukar maka shi to da sai mu yadda ɗaya kenan na biyu suka ce laula uciya misla ma uciya Musa ina ma da an ba shi irin abin da aka ba Musa na mu'ujizozi kamar misalin wannan sanda ba Musa an ba shi sanda da ya wullata ta zama maciji ba da kuma hannu da Allah ya ba shi hannu mai fitila sai suka ce kai ina naka sandan ina naka hannu izgilanci rashin kirki Allah ya ba a nan Musa dufana ruwan dufana suka ce kai ina naka Allah ya bashi fari aljarada suka ce kai ina naka laula utiya misla ma utiya Musa min qabl Allah ya maida musu martani awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu ah yanzu ba sun kafircewa abinda aka bawa Musa din kafin zuwan Muhammadu ba wannan al-istifham din li taqriri kufrihim ne wa ta'kidi don tabbatar da kafircin su da kuma ƙarfafa kafircin su sun kafirce Muhammadu sun gaya masa abin da suka gaya masa ta hanyar musu da jayayya da kin yarda da abin da yazo da shi wai suna nuna wai abin da Musa yazo da shi yafi nasa burgewa alhali annabi Musan ma da yazo karyata shi suka yi kafaru bil mu'jizati allati a'ta Allah ta'ala li Musa sun kafirce da mu'jizozi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa Musa kamar yadda suka kafirce da mu'jizozin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalu sai suka ce ai da Musa da Muhammadu ma sihira ne tazahara ne sihiri ne guda biyu kawai suke taimakon juna Musa ya zo da sihirinsa shi ma Muhammadu ya zo da nasa sihirin shine sihirani tazaharani ko kuma kace fassara ta biyu sihirani tazaharani da alqur'anin da attauran duk sihiri ne sihiri ne guda biyu suke taimakon juna kawai ko sihirani tazahara sihiri ne guda biyu suka taimaki juna wa qalu inna bi kullin kafiruna suka ce kowanne ɗaya daga cikin littafan nan mun kafirce masa ko kuma kowanne ɗaya daga cikin manzannin nan mun kafirce masa ba mu yadda da shi ba kalmar sihran wannan khabar ne ne mubtada'in mahdhuf abinda suke nufi ma yaquluhu kullu mujadilin bi ghairi ilmin kenan kuma ما جاء به موسى وما جاء به محمد عليه السلام سهران abubuwan nan guda biyu da Muhammad ya zo da shi alqur'ani da wanda Musa ya zo da shi a taura tsafi ne tazahara kalmar tazahara ana nufin ta'awana suka taimaki juna don a zo a batar da mu a fitar da mu daga kan addinin mu suka ce inna bi kullin muna shaida muku mu kowane ɗaya daga cikinsu da na annabi Musa da na Muhammadu kafiruna mun kafirce la ruju ma'ahu ila ma ja'a bihi hadanin nabiyani ba za mu taɓa komawa kan abin da waɗannan annabawa guda biyu suka zo da shi ba ba za mu yadda ba Imam al-Alusi ya yi bayani kamar yadda muka yi sharhi muka yi bayani cewa suna nufin abin da Allah ya ba annabi Musa da abin da Allah ya ba wa annabi Muhammadu tsafi ne kawai suke taimakon juna ta'awana bi tasdiqi kulli wahidin minhum al-akhar kawai Muhammadu yana taimakon Musa ne Musa yana taimakon Muhammadu akan tsafa-tsafan su wa yau kai wannan addinin wannan Qur'anin wai shine wai wani zai ce wai wai sihiri ne subhanallah ya zo a riwaya mutanen makka sun aika wasu mutane zuwa wajen manya-manyan yahudawa a wani taron su na idi da suke suka tambaye su akan sha'anin muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai su yahudawan sai suka ce inna najiduhu fit tawra bina'atihi wa sifati wannan annabin ai muna da labarin sa a cikin at-taura da duk sifofin sa yayin da mutanen nan suka dawo daga aikin da aka yi musu suka ba su labari dangane da abin da yahuda suka ba su ansa cewa wannan annabin fa da ya bullo yanzu yahudu suka ce akwai labarin sa fa a cikin at komai nasa da sifofinsa annabi Musa ya gaya mana zai zo sai suka ce a sihira ne ta zahara Musa sihiri Muhammadu ma sihiri sun taimaki junansu ne kawai ya zo ya bayyana a Makka don ya halakar da mu wai zuwan annabi Muhammadu wai halakar da su sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalubalance su ya kalubalance su da wannan abin da suke faɗa me yace malam
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Allah ya kalubalance su yace Muhammadu kul gaya musu fa'tu bi kitabin min indillah ku zo da wani littafi daga wajen Allah ahda minhuma wanda ya fi su shiriya ya fi attaura ya fi kuma ƙur'ani shiriya attabi'u ni zan bi in kuntum sadiqina in gaskiya ne abinda ake nufi qul ayyuhar rasulul karim li ha'ula'il jahilina ga waɗannan masu ƙaryata ka masu musanta gaskiya daga anzalallahu ta'ala ala musa taurata Allah kam ya saukar da attaura ga Musa wa anzalal qur'an alayya kuma ni Allah ya sauka mun da alqur'ani wa ana mu'minin bihima kamal kullal iman gaya musu kai kai imani da littafan nan gaba daya da mu musulmi ai mun yi imani da attaura mun yadda da ita wa in kuntum antum musirruna ala kufrikum in har kun ci gaba da kafircin ku to fa atubi kitabin min indillah kuma ku zo da wani littafin daga wajen Allah huwa ahda minhuma wanda yafi wannan shari'a wanda yafi su fit- fitowa fili awdaha minha wa abyana fil irshadi ila at-tariq al-mustaqim attabi'uhu wannan majzub ne fi jawab al-amr al-mahzuf kenan ai in ta'tu bihi attabi'uhu kenan in matukar kun zo da shi ni kuma sai na bi shi in kuntum sadiqina idan har da gaske kuke fi za'amikum a rayawanku cewa annal qur'ana wat tawra cewa alqur'ani da at-taura nau'un min sihiri wani nau'i ne na tsafi wannan aya tana ainihin wato a jan hankali ne da fada akan abin da mushrikan makka suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ƙaryata shi yanzu idan kun gane annabi ya fama da mushrikai masu bautar rana masu bautar wata masu bautar gunki a makka wanda shi suka ce shi matsafi ne suka ce annan musan ma matsafi ne sun tambayi yahudawa kuma sun gaya musu gaskiya cewa wannan annabi fa labarinsa fa yana nan musa ya gaya mana zai zo to amma ina ba su yarda da shi ba gaya musu su kawo wani littafin ba wannan sun ce tsafi ba ne ba wannan sun ce ƙarya ba ne duk wanda ya karyata alkur'ani ya kawo wani littafin ba shi ban ya isa kowaye shi a kawo yanzu duk arnan da suke faɗa da alkur'ani ba su yarda da shi ba ku gaya musu su kawo wani littafin ba alkur'ani ba wanda ya fi wannan bayani dalla-dalla wanda yake ɗauke da mu'ujizozi da sharhin bayani ku faɗa ku kawo ba za su iya ba sai ƙaryatawa sai musantawa me Allah ya ce
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
fa in lam yastajibu laka idan har basu amsa maka wannan kiran da ka musu ba kalubalanta su da kai wannan ƙari ne akan tabbatar da manzon Allah akan da'awarsa kuma da rarrashin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya same shi na daga waɗannan mushrikai mutanen banza marasa kirki mutanen makka idan ba su aikata abin da ka kalubalance su da shi ba na zuwa da wani littafin da ya fi alkur'ani ko ya fi attaura fa'alam ayyuhar rasulul karim ka sani ya kai wannan manzo mai karamci na ma yattabi'una ahwa'ahum kadai suna bin soye-soyen zukatansu ne albatila lalatattu na ƙarya wa shahawatuhum da sha'awarsu azza'ifa kautattu inda ma yujadilunaka fi shu'uni da'wati lokacin da suke jayayya da kai a cikin sha'anin da'awar kai Muhammad wannan tambaya din da Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu waye yafi bata irin wanda yafi son zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a daga Allah ba wannan lin nafi wal inkar ne dan korewa da kuma musanta abin da suka faɗa jawabin shine wala ahada adallu mimman ittaba'a hawahu wa shaytanu babu wanda yafi kowa bata a duniya irin wanda yafi son zuciyarsa irin wanda yafi shedanin sa duna an takuna ma'ahu hidayatun min Allah ba tare da yana da wata shiriya daga Allah ba yafi soyayyen zuciyarsa babu shiriya daga Allah da zai dora shi akan hanyar gaskiya ba batacce irin mai bin son zuciya jama'a duk wanda kuka shi a wuta son zuciya bi yasa ba a san bin ra'ayi da son zuciya Allah ya ce ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su zuciyar dan adam tana umartar sa da mummunan abu inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle Allah baya shirye da mutane waɗanda suke azzalumai ne al'adar ubangiji sunnar ubangiji ta gudana cewa duk mutanen da suke azzalumai to Allah baya shaida su ila tariqil haqqi zuwa ga hanya ta gaskiya zalincin su sai toshe musu ido bi sababi israrihim ala al-batil saboda dogewar su akan batili barna da wuce gona da iri da kulli hududil haqqi wal khairi sun allake dukkan wani haddi iyaka ta gaskiya da alheri ga baki daya sai Allah ya daɗa ƙarfafa ainihin wato yanki hanzarinsu mai Allah ya ce.
ولقد وصلنا القول لعلهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون
Allah ya ce ولقد وصلنا لهم القول hakika mun isar musu da zance abinda ake nufi mun isar musu da gaskiya zancen alkur'ani la'allam ya tazakkaruna dan su wasu kalmar wasanna daga alwaslu ne alwaslu a larabci shine kishiyar alqatu mun hada mun isar wasanna din tad'if ne an karfafa wato dan dan a nuna mana ba sau ɗaya ba wasanna mun yi ta isar musu mun yi ta littafif sau da yawa mun yi ta isar musu mun yi ta isar musu isa ce wasanna ai hakika mun saukar da wannan alkur'ani gare ka ya muhammadu mutatabi'an ayoyi na bin juna wa anta awsaltahu ilaihim kadhalik kuma kai Muhammadu ka isar da wannan ayoyi zuwa ga waɗannan mutane saboda wa'azin kai ya riske su hujja ta tsaya an tariqi mashtamala alaihi min aqaida ta hanyar abinda wannan kauli yake dauke da shi na aqidu da ladabbai da hukunce-hukunce da qasas isoshi mun yi musu wannan ne la'allam ya tazakkaruna li yakuna dhalika akhrab ila tadhakkurihim saboda wannan ya zama shine mafi kusanci zuwa tunatar da su da hankaltansu da tadabburinsu saboda kullum kana karanta musu aya kullum kana musu sharhin qur'ani bainal hini wal hin wal akhar lokaci bayan lokaci ana ta saukarwa da ayoyi ai ana yi ne don su wasu su doki izana kuma ana yi ne don a yanke musu hujja bayani ne wannan aya take yi cewa Allah ya saukar da Qur'ani fa aya bayan aya sura bayan sura don kafa hujja wa dukkan wani kafiri na duniya da dukkan wani mushriki na duniya amma ina basu astu ba annabi ya saukar da alwanan min alhujaj hujjoji daban-daban kala-kala da barahin Allah ya nuna masa don ya tabbatar da shi manzo ne daga Allah ba ƙarya aka yi ba kuma Allah ya yi bayani don a san wannan Kur'ani shi ma daga Allah yake ba jefo shi aka yi ba kamar yadda Kur'ani ya yi ta bayanin shigohi na waɗannan mushirkai abubuwan da suka dogara da shi kuma Allah ya ta da martani a kansu duka don kafa hujja da haka ƙur'ani zamansa a duniya karanta shi da ake yi tsayuwar hujja ne ga duk wani musulmi cewa Allah fa ya riga ya gaya maka gaskiya kuma Allah ya riga ya gaya maka ya maka bayanin shari'a su ta hanyar wannan alƙur'ani sai dai abin da zai bakanta maka rai abin da za ka yi kuka da yawa cikin wannan al'umman ba su san ma'anar ƙur'anin da Allah ya aiko musu ba. Abin da nake nufi? Ku duba yawan al'umma annabi Muhammadu na, sallallahu Alaihi sallama, ku duba bayani da ƙur'ani yake ɗauke da shi, amma da yawan al'umman ana karanta ƙur'anin ba su san ma me ake faɗa. a wannan ba karamin bala'i ba jahilci waye ne yake zuwa wajen tafsirin qur'ani ya ji fassara qur'ani wai dan ya ƙara wa kansa imani ya shirya wajen bin Allah galibin mu in zaka hada mu mutane in dai ana karanta qur'ani ai ba mu san me qur'ani ke nufi ba amma kuma shine fa littafin da aka ce mu fahimce shi da shine zamu yi aiki da shi mu shiga aljanna to abun mamaki abinda aka aiko maka kai imani kai aiki da shi ana bayani baka ji baka ganewa kuma baka shirya ka je ka je ka gane ba kenan kuskure ne mutum ya zauna baya zuwa makaranta aibu ne a ce mutum yana karanta Qur'ani bai fahimce shi ba haka ake ta mutuwa Allah wani hayya tafi aya ɗaya ba zai iya fassarawa ba wani fa malam da yaren ɗan China da ɗan Japan da yaren Inyamuri da yaren Bayarabe da abinda zai zo ya faɗa ya tagwalantoyin nan baya ji haka fa Qur'ani ma idan ana karanta masa wallahi baya ji baya gane me yake faɗa kawai dai Qur'ani yana da wata mu'jiza alƙalli zai ji dai wannan zancen Allah ne kuma ya dan dan ƙara imani shi amma maganar ya fahimci me ke cikin Qur'ani a a kai aiki a gaban mu dole ana bin mu bashi mu gane wannan Qur'anin wala qad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkaruna kalmar wassalna mun yi ta isarwa mun yi ta saukarwa mun yi ta yanzu yau shekaran mu ashirin yau din nan bana mu ashirin muna wannan tafsirin shekara ashirin duk azumi azumi guda ashirin azumi ɗaya ne muka yi fashi ba mu zo ba wanda kuma kuna gida kuna zaune azumin corona kullum ana zuwa ana ta bayani don mutane su gane menene hikimar ai ta zuwa kullum ana yi ana yi ana yi saboda me mu gane wannan qur'ani mu fahimce shi mu bauta wa Allah da shi mu mutu mu shiga aljanna fama lahum an tadhkirati muridin كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صرفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره Allah ya ce ku saurara ƙur'ani faɗa ne wa'azi ne gargaɗi ne wanda iso wanda iga dama wanda i ra'ayi ya wa'astu ya ɗauki bayanan ƙur'ani ya aiki da shi ya mutu ya shiga aljanna wanda iga dama kuma ya bari da haka ƙur'ani wajibi ne musulmi a duk inda yake alal aƙalli ya kore wa kansa jahilci ya san fassarar me ake karanta masa. Yanzu in waɗancan Allah zai kama su yi musu azaba, saboda ya isar musu da zancen don su wa'astu, walaƙar wasalna lahumul qawla la'allahum yatazakkarun. kai ma wassalallahu ilaikal qawla litatadhakkara wa tatta'iza lakin lam tatadhakkar wa lam tatta'iz akwai matsala ba karama ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yabo wasu daga cikin ahlul kitabi saboda zukatansu sun tsaya akan gaskiya kuma sun karbi ayoyin Allah daidai gwargwado me Allah ya ce
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا هذه وصية قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعلمون
annabi shi sai kai masu haƙi abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuba shi Allah ya mana afuwa gobe ma ji fassara abinda wanda ya karanta mana insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh